صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد أمام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله kamar yadda muka saba insha Allah za mu ci gaba da karatunmu da albarka a cikin wannan littafi mai suna Muktasar Sahih Bukhari wanda aka fi sanin sa da suna At-Tajrid Sahih li Ahadith Jami' Sahih sati biyu ko uku da suka gabata ba mu samu karatu ba da haka yau 25 ga watan uku ko wanda yake daidai da 2022 daidai da 20 da nawa ne yau na arabi 21 ko 22 to 22 ga watan shaban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1000 da dari ko da dari uku ne da dari hudu da hudu ko da arba'in da uku dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku to insha Allah za mu dora kan yadda muka tsayi satin da ya gabata mun kwanta a babin da yake magana a kan latakdi alha'idu a salata haka ne ko? na? babin latakdi alha'idu a salata shi za mu tashi ko? ta wani babi yana magana a kan cewa mai haila ba za ta biya sallar da ta wuce ta ba a baya mun karanta hadisi da suka nuna idan mai haila tana haila to ba za ta yi sallah ba amma kuma bayan ta gama za ta biya azumi wannan babu abin da ke so ya karantar da mu shine cewa sallah kuma ba za ta rama ba shine babun la taqdil haidu as-salata wa anha anna imra'atan qalat laha nana aisha Allah maɗaukakin sarki ya daidaita ce wata mace ta zo ta same ta ta ce mata a ta ji zai ihidana salataha idan tahurat idan ɗayanmu tana haila sai hailan ta tsaya yanzu ta tsarkaka kenan ko to idan ta tsarkaka idan tahurat in har ta tsarkaka za ta biya sallar da yake kanta ko kuma ba za ta biya ba wannan bayar Allah ta zo ta tambaye na Aisha Allah wa daukakin sarki yadda da ita a matsayar malama mai bada fatawa ba qalat sai na Aisha ta tace mata a haruriyatin anta anti ke haruriya ce ma'ana ke yar abin nan ne kawarij kawarijawa suna ake kiransu haruriyawa ba hawariyawa ba haruriyawa eh a haruriyatun anti ke haruriya ce ma'ana ke bakawarijiya ce sai abin ya bata mamaki a to me kawo da zafi hakan nan saboda ta yi wannan tambaya sai aka bata wannan tambayan kaga kenan da abin al'ajabi ta ce kunna nuhidu ma annabi sallallahu alaihi wasallam bala ya amuruna bihi mun kasance muna yin haila lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana duniya muna tare da shi kuma muna yin haila amma baya umurtar mu da wannan abin da kike tambayan ma'ana ba umurtar mu da sake sallah bayan mun yi tsarki aw qalat ko kuma ruwa ya shakka yake cewa ko kuma cewa ta yi fala naf'aluhu muna yi tsarki zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama na haila amma ba ma aikata abin da ke kike faɗan shine wato kina rama sallah ba ma rama sallah sadaka wani hadisi yana nuna mana cewa idan mace tana ta samu tsarki to ba za ta rama sallah ba duk da cewa za ta rama wata kenan azumi kuma dalilin da yasa na Aisha ta mata wannan magana shine do al'umma musulmi sun yi ittifaki cewa in mace tana yin sallah tana yin haila ta yanke sallah to ba za ta rama sallah ba duk lokacin da yayi jinin ya dauke sai dai haruriyawa khawarij kenan yau su ba su ga dalilin da zai sa ba za ta rama sallah ba saboda haka su kadai ne suka zama sun yi shazzi a cikin mutanen da suke nasabta kansu da addinin musulunci saboda haka su matansu kenan suna rama sallah amma in ba haruriyawa ba har ya zuwa yau din nan mai tsammanin akwai al'umma a cikin akwai wata kungiya ko jama'a a cikin musulmi wanda suke nisanta kansu zuwa ga addinin musulunci suna umurtan matansu wato kenan da salama sallallahu saboda ai kaga abin zai tsanani kuma daga cikin makasu da shari'a shine shine al-mushaqqatu tajribu tasir duk inda tsanani yayi tsanani to tsananin zai jawo sauki tsananin ne zai jawo sauki a cewa yanzu misali ta yi hala na kwana goma a ce sai ta rama sallah na kwana goma kaga ba abin nan bane ba abin ne mai sauki ba azumi abin da sa aka ce ta rama shi kwata-kwata a shekarar ma wata ɗaya ne tal sallah kuma kullun ne ba haka kuma haila ga mata kusan kowane wata ne sai da ka kowane wata tana cikin ramadaman sallah kowane kaga zai zama tubore fa kullu ma shakka fa anhu yu'fa لأسره فالدين يسر اللطفة باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها باب da yake magana akan halaccin yin bacci tare da mai haila a lokacin da take cikin sleeping dress in tana cikin sleeping dress ta sa kayan kwanciya ya halatta mai gidanta zai iya kwanciya tare da ita a gado daya عن أم سلمة رضي الله عنها حديث حيدها مع وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في القميلة a wannan babu ya kawo hadisi daga nanar ummi salma allah maɗaukakin sarki ya dada ita dangane da hadisin highland da muka karanta a baya tara tare da annabi sallallahu alaihi wasallam filkamila a cikin watakinan sleeping dress sun makalar sannan sai ta ce wa annabi sallallahu alaihi fi hadhihi riwaya a cikin wannan riwaya din sai ta ce innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana yukabbiluha wa hiya sa'imun aw wa huwa sa'imun annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sumbantanta alhali yana wato kenan azumi kari akan wancan kenan wannan hadisi da muka karanta ta kasance suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai haila ta zo mata sai ta tashi ta tafi ta je ta canja dress ta sako ta zo kuma ta ci gaba da kwanciya ya tambaye ta haila ne ta zo muke ta ce mata eh haka ne shikenan sai suka kwanta suka ci gaba da abin nan dinsu to sai ne sai maimaita wannan hadisi din a wannan babin ya nuna cewa kwanciyar babu laifi billahi aka haddin da shari'a ta iyakance ma miji a lokacin da matarsa take da cikin wannan yanayin to shine kada abin da wato kenan za a yi observing sannan ga ƙari cewa ko da yana azumi ma yana sumbantanta shi duk wannan alamu ne na cewa idan mace ta shiga cikin irin wannan yanayin ba za ta zama ya kamata ta zama a bar kyama wato kina a tsatsakin al'umma ba babu shuhudul haidi al-idaini babin da yake magana akan cewa ya halatta mace ta je idin karamar sallah da idin babbar sallah idi guda biyun nan ya halatta ta halarci wannan guri ko bai halatta ba akan wannan akwai ruwayan ummu atiya radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yakhruju al-awatiqu wa dawatul quduri wal huyadi wal yashhadan wal yashhadna al-khaira ودعوة المسلمين مؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قيل لها الحيض قالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا kun bi salma Allah da ita take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kurbul awatik wato ƴan mata budure wanda suka cika ko kuma suke kusa da cika suna ake kiran su al'awatiku to su ma ya halatta su fita ta masallacin idi da su wadawatul huduri da kuma wanda suke ma'abuta da rubukoki hudur yana da ma'ana guda biyu idan akwai social wuri da aka keɓance mace a gida saboda girmamawa ko saboda wani dalili wadan guda ana kiransa kidir sannan manya-manyan mata akan yi musu rumfa a kan raƙumi a ɗora rumfar sai su shiga ciki sai su zauna a yi ta tafiya da su suna ciki ba za su iska ba ta dame su ba rana ba za ta dame su ba kuma jama'a ba za su kalle su ba suna cikin wannan shi ma ana kiransa wato kenan alƙidir jam'in sa shi ne ake kiransa kudur wa bai zata kudirin la yura muke ba'uha da matatu min lahawin biha gairin muzini saboda haka to idan girmanta ya kai matsayin a ɗora ta a cikin kudur a tafi da ita wani guri in lokacin sallar idi ya ya halatta ta zo ta kamar annabi sallallahu alaihi wasallam umurtar su yace su fito su zo sallah in kuma a cikin gida ne ta kai matsayin da ya kamata kewaye mata gurin ta na mata nan musamman nan ma wannan ba zai hana in lokacin idi ya yi ta fito daga cikin wannan guri a tafi a je a yi sallan idi tare da su ba sadaka da da al'awatik yan mata wanda suka cika ko kuma suke dab da cika da kuma waɗanda suke manyan mata already matan aure ne har ma sun kai matsayin ana ware musu guri saboda muhimmancin su wal da kuma mata masu haila duka annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa'annan su fito wala yashhadna alkhaira su zo su shaidi alkhairin da ake samu a masallacin idi ranan sallah karama ko ranan sallah babba wada'atul mu'minina da kuma wato kenan addu'ar mu'minai da ake a wannan guraren wa ya'tazul huyadu almusalla amma a cikin wa'annan guda uku al'awatik zawatul kudur da kuma kuyyat masu haila to su masu haila nan sai ya ce ya atazilul musalla su koma gefen masallaci su ba za su shiga cikin kwariyar masallacin idi din ba za su koma wato kenan gefe zo su abin nan kila laha sai aka ce mai ita ummi atiya alhuyat mata masu haila masu tafi masallacin idi hakan din kina ga ya halatta faqala sai ta ce musu a'a alaysa tashhadu arafata shin idan mace tana haila ba ta zafi din arfa ne ba duk gurin taro ne na ibada na musulmai ba na shekara shekara ba wa kaza wa kaza ba ta zuwa guri kaza ba ta zuwa guri kaza sai ta kirga musu wasu gurare ko misala tana shiga cikin makka ko tana yin komai abin da mai wanda ba ta haila take yi illa ya ka aka ce gayar Allah ta dufi bil baiti ba za ta je ta dawafi bane ba ta dawafi a cikin masallaci ba don haka shiga cikin kwarar masallaci aka hana ta kana ka za ta iya zuwa masallacin idi ta dan tsaya a baya baya saboda ainihin masallacin idi akwai alkhairi masu yawa a cikinsa na farko yana ta da ruhin addinin musulunci don ranar idi duk musulmi hankalinsu zai koma wannan gurin sadaka yana zaburar da wata kenan musuluncin musulmi a wannan lokacin ya zama kuma kamar alami ne na musulunci a wannan lokacin saboda haka kuma akan taru taron da za a jima ba a yi shi ba yanzu kawai misali a ce akwai masallaci kamar biyar a gari na juma'a to za ka iya samu ya masallacin idin ba su ɗaya ko biyu ba a taru a masallacin idi a gaggaisa a ga juna a tunatar da mutane addinin musulunci sannan aka yi wa'azi a gurin masallacin sannan zai ce wa da'awatul musulmi ne kuma kaman yana magana yana magana akan addu'ar musulmi a gurin addu'a a to Allah maimaita mana Allah maimaita mana wannan ma addu'a ce Allah ya karba mana Allah ya karba taqabbala Allah minna taqabbala Allah minna min duk irin waɗannan addu'o'i ne da kuma addu'a da za a tsaya a yi na musamman don a roƙi Allah maɗaukakin sarki wani abu duk da abin da ya shafi wato kenan alkhairi duka ya halatta su je su ma a yi wa'annan abubuwa da su illa ya ka ba za su shiga cikin ƙwarya masallaci ba su masu haila bara kuma su yi abin nan ba bara kuma su yi sallar ba amma wa'anda ba wa'annan ba kaga kenan ya halatta za su yi tunda an ce wa'annan ba za su shiga cikin masallaci ba to wa'annan ya halatta su shiga wa'annan ba za su yi sallah ba to wa'annan ya halatta su yi saboda haka za a yi sallah tare da su a wannan fili din babu matsala babu sufuratu al-qudrati min ghairi ayyamil haidi babin da yake magana akan wato kenan idan mace ta ga wani jajaja jaja yalo yalo haka ko kuma ta ga wani gudan hanta hanta amma ba lokacin haila ba dan gudan jini haka amma a dunkulalle ko dan ruwan kabewa kabewa haka amma mai dan sirka da da jini shine ka alamar kaman jini shine ake kiransa sufra dan guda-gudan kuma shine ake kiransa kudra to idan mace ta ga irin wannan amma kuma ba lokacin haila ba me ya kamata ta yi wa an haradallahu anha qalat kunna la nu'addu aw la nu'addu as-sufrata wal qudrata shay'an tace kunna mu kenan mu inji ummi adiya ba ma daukan wannan sufra din a ga wani ruwa kamar ya dan canja kala haka kadan tana nuna kamar zai kala jini haka kamar ruwan da aka wanke nama ko kuma suna fitsari ko wani abu su ga wani dan guda-gudan abu yana fitowa haka kuma ba a lokacin haila ba ta ce to ba ma kirga shi shay'an a matsayin wani abu ba za mu dauke shi a haila ba ballantana ya hana musalla ba za mu dauke shi a biki ba ba za mu dauke shi a wani abu ba kawai ka ganshi sai su sarki su wanke gaban su su ci gaba da wato kenan sallarsa sallarsu yanzu wannan abin da take fada ita ummi adiya abin da take nufi shine a zamanin annabi haka muke yi ko mu matan musulmi ba ba ma daukan wani a bakin komai ba ma kirga shi a cikin matsala balantana ya zama mana matsala kenan tun da haka suke yi kuma wahayi bai sauka ya hana ba kenan ba hannun abu ba ne ko jabir yana cewa kunna na azil wal qur'ani yanzil mun kasance muna yin azal qur'ani kuma yana sauka kuma qur'anin bai hana mu ba don haka ta ya zama kenan kamar wato kenan dalili ne a gare su da da wata matsala kasantuwan annabi sallallahu alaihi wasallam tare da su to hani zai zo shi sawa'un ko ya sani ko bai sani ba Allah ya sani ta haka Allah madaukakin sarki zai hana in har shari'a ta hana wahayi zai sauka ko yawwa ba sa ba su dauke shi a bakin komai ba ba su dauke shi a bakin komai ba duna ma gudun fitsari ne yake fita ba ga sai tsarki kawai su tashi tabbinsu kuma tsarkin ma Allah dan fitsari ne wallahu ta'ala ala dam na ai ya yi limitin dinsa a sama da yake cewa min gairi ayyamil haidi ba a lokutan haila ba yawa idan a cikin ayyamil haidi ne ai za a jashi a cikin hailan ne ko yau ba shine abin nan take cewa na Aisha take cewa kar ku gaggawa in sun ga irin wannan din sai su kar ku gaggawa har sai kasatul bayda ta bayyana yau to amma yanzu ne ba a yana ba lokacin haila bane don haka ba zai zama matsala ba balle tana zama musu matsala ba su dauke shi matsala ba kamar wannan ma yana da karantar da mu karancin takalluf abinda bai zama hukunci ba kar a jawo shi ya zama hukunci a mutane ya kuma tsananta ko yawa hadisin da yake cewa mamina ne mene ne ma amartukum bi raddu minhu mislahu ma nahatukum anhu wa buhu ko yawa fa ina ma halaka alladhina min qablikum kasar masailihim wa qtulafihim ala anbiya'ihim to kuma hadisin da yake cewa Allah wadan mutumin da zai sa a jawo hukuncin da za a takura wa mutane ayyuka bai zama hukunci ba saboda haka irin wannan ba sa daukan su a bakin komai ba su takura wa kansu suka dauke suka kai gaba ba balana na hukunci ya zo mai tsanani ko wala Allah da sun kai sai hukuncin sai zama mai zane la tasalu an asha'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu an hina yanzal qur'an tubda lakum yawwa kar ku kakalo abu ku jawo shi da karfi har ya zama an ja layi a kansa to in an ja layi sai takura yanzu wala Allah da wata ta yi magana ta tsananta a kai za a ce to shi kenan ku riƙa yin wanka ya zama kaga a dalilin wannan tambayan har duniya ta da kowace mace wani abu ya faru da sai ta zama ta zama sai ta yi wanka kenan takurin ya zama ya zo ta a dalilin ta kenan babul mar'ati tahidu babal isti babal ifada babun da yake magana akan hukuncin mace wadda haila zai zo mata ba'ad al-ifadati bayan ta yi dawafin ifada ta je arfa ta dawo ta yi kwanan muna la'alla a ranar ta wuto makka ta zo ta yi dawafin ifada ko kuma a ta zauna a muna kwana biyu ko kwana uku wasu gurla في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى كاي wannan kwana biyu ko kuma ta akara zuwa kwana uku ta dawo dai makka yanzu ta zo ta yi rafin ifada in ta farkon ne za ta koma mana ta ci gaba da zama in kuma ta biyu ne dama ta riga ta gama zaman mana to yanzu dai mahallin shahidin mu sai da ta yi da rafin ifada kuma sai hela ya zo mata me hukuncin ta ana aisha radiyallahu anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت نانا عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تشي من ذن الله صلى الله عليه وسلم إن صفية قد هابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تهبسنا ألم تكن تأكل ما كنا قالوا بلى قال فاخرجي ta ce ma'andan annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha kenan Allah dade ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam lalle Safiya haila ta zo mata wace Safiya bintu Huyay ko Safiya bintu Huyay matar ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka samu ta lokacin da aka ce gazo ta banil musalik ai a cikin matanka Safiya tana yin haila qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah sai ce la Allah ta habisuna kai kaga za ta bata mana lokaci za ta bata mana lokaci kenan kaman riwayan tana nuni cewa sun gama aikin hajjin su yanzu abin da ya rage za su tare daga makka za su koma madina inda aikin aikin hajji ya kare to amma kuma ga matarsa dai tana haila zai tafiya batta ba zai tafiya batta ba zai jira sai ta gama hailanta ta yi farillan dawafinta na ifada sannan sai a kama hanya kaga ta tsantsai da su kenan shine la'allaha ta habisuna yana iya yiwa kai wannan mata ko wannan bayar Allah lalla za ta iya tsayar jinkirtar da mu za ta yi jinkirtar da mu sannan sai ya tambaya alam ta kun dafat ma kunna a'a ni ba ta yi dawafi tare da ku ba lokacin da muka dawo daga mana ashe ba ta yi ɗawafin ifada tare da ku ba faƙalu sai suka ce bala eh haka ne tabbas mun yi ɗawafin ifada da ita sai ce fakuru ji ku shirya mu fita kawai ai ta gama aikin haji ba ba za ta tsaye da mu ba kenan ne mu tafi kawai mun gane wannan ta gama ɗawafin ifada aila ta zo mata to akwai wani sallah abin da ta rage in ya dawafin ifada kan sai me dawaful wada hmm sai dawaful wada to za ta iya tafiya ba tare da dawaful wada ba tunda baya daga cikin abin da in an yi shi aikin hajji bai abin nan ba ko bai yiwu ba da dawaful ifada ne in ba ta yi shi ba to aikin hajji ya ɓaci gaba ɗaya amma wannan dawaful wada in ba ta yi shi ba shi ta rasa wani abu daga cikin abin nan ɗinta ne za mu iya haƙuri da aka sai mu fita والله تعالى أعلم نعم sai ta yi tsarki ta zo ta yi dawafi ifada sai su tafi tunda ba zai iya tafiya a ibarta ba tunda ita tana jikin uzuri ne yanzu tunda tana haila kaga ba za ta yi dawafi ba a cikin hadisin da muka kanta na baya ce gaira Allah ta tufi fil baiti ko bil baiti kada ki dawafi ki komai da komai sai dai ba za ki dawafi abin nan ba to yanzu laruri ita dole ya daga mata nata yawwa ya daga mata nata yawwa yawa sai ta yi a wanda yake karkashin lafiya kalau ma idan mutum ya dawo daga bayan kwanan muzdalifa rannan kan aida safi za a zo mana za a zo mana ayi jifan jamra na farko ko to ai rannan mutum zai iya wucewa maka ya je da wafi ifata amma kuma zai dawo ci gaba da zaman wannan ku kuma ta jalfi yau mai dai ko in kuma ya ga dama bayan yayi kwanan muzdalifa ya zo yayi jifan farko to zai iya zama a mana ba zai dawo makka ba washe gari ya sake zuwa yi jifan jamra wata washe garin ya zo ya sake jifan jamra ko tukun sannan sai ya tafi maka sai zo ya dawafin ifada kaga kamar wani ya nuna mace dawafin ifada ba rana ɗaya bai da rana ayyananniya kamar arafa arafa ne rana ayyananniya ce baka same ta nan ba baka same ta ba amma dawafin ifada akwai dan sassauci a cikin sa don haka in ta tafo ita ma tana haila za ta jira ta gama hailanta sai ta dawafin ifadanta wani ta da ifadan ta shige nasa tafi a shekarun sabadi in Allah ya kai mu sabadi sabadi in Allah ya kai babu salatu ala nafasa'i wa sunnatiha haka ne? babu da yake magana akan wato kenan sallar da za a yi a mata mai nifasi mai nifasi kan jinin haifuwa ko yan mace ta haifu da jinin haifuwar nan sai Allah ya karbi ranta ya halatta za ta mata sallah tana cikin jini za a yi mata sallah to in za a yi mata sallah mai halaccin wannan kuma ya ne sunar yin wannan sallah din riwaya daga jabir sorry daga samar ta bi da jullibi Allah madaukakin sarki yadda da shi ke cewa an namra'atan matat fi batanin wata mace ta mutu fi batanin ai fi sababi waje batanin a dalilin ciwon ciki wata mace ta mutu fi waje batanin takdir kenan ko a sakamakon ciwon ciki fasalla alaiha nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama sai mata sallah a wannan lokacin sannan kuma faƙama wasu ɗaha sai ya tsaya wato kenan ta tsakiyanta ai ciwon cikin natan ya faru a sakamakon haifuwa ne shi yasa sama da imam lokari ya ce hukuncin matar da ta mutu sallah hukuncin sallah akan mata mai biki jinin biki ai wato kidan ta mutu ko ta mutu a dalilin ciwon ciki ciwon ciki ya same ta a dalilin haihuwa ai inda waladati hako hafiz ibn hajar ya ce fihi raddun ala man za'ama annabin adam yanjusu bil mauti a cikin wani hadisi akwai raddi a kan duk mutumin da yake ganin cewa dan adam in ya mutu ya zama najasa dan adam in ya mutu ya zama najasa la'anan nufasa jama'atul maut wa hamlin najasati biddamin lazimi laha ai mace da take da jini take cikin jini ta shi jinin najasa ne kuma tana cikin yi ta mutu za ka akwai jinin a cikinta sannan kuma ga mutuwa ta hada da najasa guda nawa idan har ma najasa ce yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata sallah Allah mallam ya darra hadalika kanat almayit alladhi la la yasulu minhu najasatun aw la idan wato kenan mace da take haila ko tana biki ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah to wacce ba ta biki fa ai ta tafi cancanta don haka kamar yana so na mana cewa magana da ake cewa dan adam in ya mutu najasa ne to wannan ba ba ingantacciyar magana bane mun gane wannan sannan kuma in mace ta mutu tana yin haila ko tana biki za a yi mata sallah sannan sallar mace liman ba zai je ta kusan kanta ba ba zai zo ta kusan kafanta ba ta tsakiyanta zai tsaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko a nan gurin yace fa kama wasu daha sai ya tsaya a tsaya tsakiyar ta ba yi ta nan ba bai yi wato kenan ta nan ba babun daga wani babin da bai da suna an maimunata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyar anha Allah madaukakin sarki da ta maimuna binti maharan kenan ko matar annabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat takun haidan ta kasance tana haila a wancan lokacin la tusalli kuma ba ta yi sallah a dalilin hailarta ta wa hiya mubtarisha bi hidha'i masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya salli ala wa huwa yusalli ala menene kumratihi is sajada aw idza sajada asabaha ba'd thawbihi ruwaya daga maimuna binta maharan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance gashi na farko tana haila na biyu kuma la tusalli ba ta yin sallah na uku hiya muftarishin bihiza'i bihiza'i masjidin tana sallah wato kenan a wani bangare na masallaci mun gane gefen masallaci jewarin masjidin ga ta ga masallaci ai mun san gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana jikin abin ko wanda na Aisha ma tana cikin masallaci ko da sauransu in an ce hiza shine daura da ko opposite kusa da abu an ce hazuwan bi hazuin kaman kafada da kafada kaman daidai wa daida da sauransu to shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah a wannan lokacin yana yin sallah wato kenan a cikin masallaci akan sajjadan masallaci idza sajada lokacin da in yayi sujjada azaba ba ta biha tufanta ko iska ta kada ko kuma yanda ta ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam tufan za ta iya taba shi mana ga ta gashi a gefe masallaci ko shi kuma yana sallah kuma gurin a takure inda zai yi sujada ko hannunsa ko kafansa dole sai ya hau kan zaninta ko gyalanta ko kimar ɗinta kuma a haka ɗin zai yi sallar a wannan lokacin mun gani la'alla sallar da daddare ne yanzu wani mai yake karanta da mu yana yawwa yana karanta da mu na farko ita ba najasa ba ce duk da ya ce an haka na ta kun ha'ida duk da ya ce tana haila ba najasa ba ce na biyu fa yawwa matsawan ba najasa ce a jikin tufar ba da rafili ba yawwa kamar malaman fikihu na malikiya suka ce idan mutum yana sallah misali wannan sallaya ne yana sallah yaro yana zanna ana sai tsula fitsari shi kuma yana ta nan yana sallah sallar ta yi ko ba ta yi ba suka ce sallar ta yi saboda in haka ne kuwa ko da a ce zanin da yake jikinta wani bangare na jinin hailan ya taba amma shi inda ya taba shi lahiya lau ne bari na mutanen katsina lahiya lau ba wani matsala to yanzu ba zai bata sallar ba ba zai bata wato kinan sallar ba zai karanta yana karanta da mu kuma me har yanzu halaccin mace tana kwance mutum yana sallah gefenta ko ma dama ba muharram ba muharram masa bace ko menene ba ma dama matarsa ce ko kuma muharram masa yawwa saboda ka ba babu wani matsala zai iya abin nan akwai wani abu kuma dole za mu fahimta cikin zai nuna mana halaccin baccin mata a masallaci idan a keɓance yake gurin ba a cakuba da maza ba duk wani misali a ce lokacin ana yi tikafi wani wani sallacin sukan sa sutura haka su tare mata suna can ba sa kallon abin nan wai su kuma sukan yi gini kamar kaje kasar yarabawa da ka samu sun yi gini haka ko ko wasu kasashe ga masallaci guda daya sai a ja katanga haka mata suna shiga ta can suna fita abinsu ta can mace za ta iya bacci a wannan guri babu matsala wallahu ta'ala ala kitabu tayammu babun an aisha ta zajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha qalat خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسواره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات جيش انقطع إجدلي تو nana insha Allah madaukakin sarki yadda da ita take cewa karajina ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi bai tafi aswari mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba da aswari a wasu daga cikin tafi tafi tafi tafiyan sa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tafiye tafiye wani lokaci gazuwa ko za a je guri kaza gazuwa ko za a je jihadi ko wani abu makamancin wannan to a cikin wani daga cikin tafiyoyin nasa ko wata daga cikin tafiyoyin nasa sai ya dauke ta sai suka tafi tare hatta idza kunna bil bayda sai da muka zo wani guri da ake kiransa bayda bai da'a mun tuna bai da'a a ina muka samu bai da'a kusa da maka take kusa da madina eh aina ita ta fi kusa da ina maka ko madina ta fi kusa da madina dai ko in ka lura ayyar tunda a matsayinta na matarsa ne aya madina ne ake magana suka fito tafiya ko lokacin da suke maka kai bata tare gidansa ba amma an daura auren kafin tafiyar su amma dai a madina ne ta dawo gidansa ta zana matsayin mata har da rika iya tafiya da ita ko kuma hadisin da yake cewa yakzu jaishal ka'abata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi ko yuksafu bi awwalihim wa akhirihim kafin duniya nan ta nade dole sai an samu wasu rundunan da za su je su ci maka da yaki za su je su su kai ka kaiwa ɗakin ka'aba hari sai sun zo wannan guri ana kira sa bai da amin al'ard to sai Allah ya sa ƙasar ta buɗe dukansu sai su nutse ƙasa tun daga na farkon su har na ƙarshen su sun ce kasuwa ne gurin tana ka da masu cin kasuwar da masu menene ko kuma fili ne ko kuma sunan gari ne ko kuma nau'i na ƙasa yana iya yiwa akwai nau'i na ƙasa wanda za a iya ce mata wannan ne ana kiranta suna bai da'a kama a ce karali ko wani abu makamancin wannan to sun je wannan guri ko kuma a'a wani guri na ana kiransa za ta je shi suna zuwa gurin ta ce in kaba igdili tsakiya ta hita tsinke tsakiyarwa na na aisha sai ta tsinke kuma da daddare ne kuma na cikin tafiya fa kama rasulullah sallallahu alaihi wasallama alattimasihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to aiko dole sai an tsaya an nemi tsakiyar nan kun ga lokacin ba tocila ba wa basan jiya gaza ko ba waya ballatan a haska kuma tsakiya da irin wanda muka sani ne yawancin ta zaka samu brown kala ce in ta tsinke kuma warwatsewa za ta yi ko saboda haka sajewarta da ƙasa ba abu ne mai abin nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce a tsaya a nemi wannan tsakiya wa aqama nasu ma'ahu to tun da ya ce ya tsaya a nema su kuma jama'a da suke tare da tafi duk da bai ce su din su tsaya ba su mahe suka tsaya wale su alamai kuma gurin babu ruwa ga tafiya suke yi ga dare ne ga shi kuma tunda kowa ma ya tsaya yanzu kama an yi tifaki za a kwana a gurin kenan babu kuma ruwan alwala fa'atan nasu ila abi bakarin radiyallahu anhu wa qalu sai mutane suka taso suka zo suka gurin sai na abubakar allah maɗaukakin sarki ya yadda da yi sai suka ce dattawa kenan alatara ma sana'at aishatu abubakar yanzu kai ba ka ganin abin da aisha ta yi ka san fa a cikin tawagan nan gaba ɗaya in ba kai ba wanda ya isa ya mata magana kuma yanzu ba ga abin da ta yi mana ba a kama biyar sallallahu sallallahu alaihi wasallam ta fa tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su da kuma mutane tunda ta tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsaye da mutane ko shi ya tsaya saboda ita ne su kuma jama'a sun tsaya saboda shi ne shi kuma ba fa shi ce dole kowa ya tsaya ba mun gane to to to fa ta tsaye da tafiya can gaba daya kuma duk wani matsalan Aisha ne ta kawo wale su alama in kuma kuma mutane ba a nan ba rijiya a kusa babu abin nan wale sama a huma'un kuma babu ruwa tare da mutane babu wanda yake da ruwan sha babu wanda yake da ruwan alwala kuma mu kwana a gurin nan in sallar asuba ta ya zami fada abubakar to sai sayyidina abubakar sai ya rizinin tare da su sai ya taso sai ya zo shi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bi rasahu ala fakidi tunda yanzu an yadda za a kwana a gurin ko dare ne yadda suke yi shi ne kowa sai samu gurin sai je sauka in gindin bishiya in a cikin kema in abi kowa dai samu gurin sai inda zai wala guri ne mai fadi da aka nabi sallallahu alaihi wasallam shi shi kada shi da iyalinsa shi kuma abubakar iyalin yarsa ce don haka zai iya zuwa kansa straight ahead sai ya zo ya same shi alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji mai riwaya tace ya dora ya kwanta yana huta ya dora kansa akan cinyata kan nama kuma ya hama ya bacci ya dauke shi musa akwai gajiya tunda an je jihadi ne an dawo fakara sai ya zo sai ya ce mata habisti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nasa sai hauta da fada ya ce kawai kin tashi kin tsare amma na Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan gurin ke ne kika ja wannan matsala kuma gashi yanzu kin tsare mutane gaba daya walai su alamai kuma gashi babu ruwa a gurin ya kike so a yi akan wata tsakiyar ki ta shiririta wala sama'ahum ma'un kuma mutane ba su da ruwa ya kike so ayi yana fada irin na babba annabi sallallahu alaihi yana tabbaci fakarat aisha tu sai na na aisha tace fa atabani abubakar abubakar sai ya zarge ni ya hauni ya hauni da fada kamar mun hausawa ne sace abubakar sai ya hauni da fada yana tabin fada yana tabin fada wa qala masha Allah ayyakula ya faɗi duk irin bakar magana da zai iya faɗa mu ya faɗi duk abin da Allah ya nufe shi da faɗa kawai ya faɗa mu kowace irin magana ma ya yi faɗa ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya faɗa waje ala ya tsani ya tsunini ya dinga cakana ya dinga cakana biye da da hannunsa fi khasirati a kunkumina kamar yana sakanta haka yana ko yana dan dukan ta haka baki da kirki kaza kaza kaza kaza yana ta mata fada fala yamla uni min at-taharruki illa makan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala fakizi babu abin da ya hana in tashin tsere da gudu sai dai dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan cinya ta shi kuma ta baya zo yake mata fada yana cakanta a kunkumi ma ko ko la'ala shambanta yake ko wani abu mutum wannan ta baya ita kuma ubanta ne tsoro take yi kuma sannan ta tashi kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwanciya a cikin cinyanta fagama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma'in saboda haka haka dai abubakar ya gama surutunsa ni dai ban ce masa komai ba ya kama hanyarsa ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tashi a baccinsa ba har gari ya waye gashi gari ya waye gashi ba ruwa fa anzalallahu ayatat tayammum kawai sai Allah suka da ayan taimama sai Allah suka da ayan taimama fata yammamu sadaka mutane duk sai suka yi taimama sai suka yi sallah kun zo can ka'ida da muke faɗa ta usul ko al-mushaqqatu tajlibu taysir yanzu tun da gari ya waye kuma za su ya waye kuma za su yi sallah sai sun tafi nesa su je su nemo ruwa dole kuma babu ruwa saboda haka Allah madaukakin sarki sai saka musu sauki sai ya saukar da ayat taimama take faqala usayd bin al-hudayr saboda haka sai usayd bin al-hudayr ɗaya daga cikin manya manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam usayd bin al-hudayr sai ya tashi sai ya zo ya ce ya same ni ya ce ma hiya bi awwali barakatin ba barakatukum ya ala abi bakri yace wannan albarka ba ita ce albarkar ku ta farko ba ku iyalan gidan abubakar kamar yana congratulating din na aisha kenan ko albarka ta sauka ma musulmi tun daga yau har duniya ta nade in babu ruwa su yi taimama ba sauki ba ne a dalilin wa iyalan gidan na abubakar da haka shi yake cewa wannan albarka da ta sauka a dalilin mutane ai a dalilin ku akan mutane wala ba ita ce albarkar ku ta farko ba kalar sai ta ce fa ba asnal ba'ira bayan an yi taimama an yi sallah an yi kome da kome gari ya waye tangararan shikenan sai muka tashi raƙumi za a yi gaba alladhi kuntu alaihi raƙumin da na hawo kan nasa fa sarnal ibda yana tashi sai muka ga ashe raƙumin akan tsakiyar ya kwanta sai ga tsakiyar mun same ta ta hata huwa karkashin sa yana dagawa sai ga tsakiyar sai aka dauka kaga kenan wannan hadisa kamar Allah madaukakin sarki ya kaddara ta ta faru saboda ta zama dalilin kawo soki a al'umma musulmi al'umma musulmi kana hadisi gashi dogon hadisi za mu samu ayoyi da darussa a cikin sa ne na farko idan da Allah ba wanda ya san gaibi wani hadisi na karanta da mu tabbas da annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani daga cikin sahabbansa ya san gaibi zai ce ga abin anan fa kuke bata mana lokaci alagara kuma na ko ba dauka mu gaba to annabi sallallahu alaihi bai san inda yake ba wani sahabi bai sani ba haka har sai da aka kwana wannan yayi sai me kuma hmm? eh uba yana da daman da zai fada a yarsa ko da tana gidan miji ko da ta kama duka wannan hadisi na karatar da mu wannan biyu kenan sai mai kuma da bata tanka ba ta yi ladabi a ubanta ta yi ladabi a mijinta a lokaci daya ko ramat usfuraini bi hajarin wahidin ta harbi tsuntsu biyu da tsakuwa kwara daya ta yi ladabi a ubanta bata musanta shi ba bata kuma faɗi wa nan ba duk da abin da ya faɗan tana ga kaman ya buga mata bakar magana ne ta ce ya kai da ta zargi na ta mun faɗa ya faɗa min iyaka duk abin da Allah ya kaddara ya faɗa mun kaga kaman magangan ya mata zafi amma bata tamka ba kuma a daidai wannan lokacin kuma ba ta bari mijinta ya tashi hankalinsa a abin nan ba ta yi haƙuri ta ba shi abin nan ta ba shi wannan damar saboda baccin gajiya sai mai kuma rufi akwai darussa da yawa fa yawwa suka zo suka samu sayid na abubakar suka ce masa kaga abin da fa Aisha ta mana kuma abin da suka wadanda kishin kishin din gaskiya don ba dalilin ta ba da sarsa ba zai tsaya gurin ba na biyu kuma ba su da ruwan kuma za su iya fuskantar matsaloli a dalilin rashin ruwan ko dattawa masu gyara kenan idan ba za ka iya gyara matsala ba a musulunce sai ka je gurin wanda zai iya gyara ta sai ka faɗa a nasihance sai a zo a yi gyara sarkin malamai ku ne dattawa kuna jin wannan ɗaya yau to abinda za ku koya wa mutane kenan idan mutum ba zai iya gyara matsala ba maimakon ya yi direct attack ko kuma ya faɗa abinda shi dai ya san ya faɗi gaskiya amma gaskiyar tasa ba za ta yi amfani ba to gare ya je samu wani wanda yake da kimar da in ya faɗa za a saurare shi ai wani lokaci aka yi wannan ko saboda yau a samu maslaha wani ya sai a jefe shi da kyau sai mene da kuma har yanzu ko su haka ne biyayya mai kace? biyayya shugaba eh akan abin da bai taka mai akan abin da bai taka shari'a ba ko yawwa da ya kamata su tafi abin da malaki sai fitar mana da ya kamata su tafi su je su inda ya kamata a ce an yi zango amma tun da ya tsaya ko ba shari'a ya taka ba yancinsa ne damarsa ce saboda hakkin kayan iyalinsa ko sai suka bi shi a hakan nan din tunda ba a taba shari'a ba ya halatta za a iya bi shugabanni ma dama bai basu kawo abin da zai taba shari'a ba wannan ma kawai ne da za a iya samu a cikin wani hadisi na'am ta nan bakwa ta harruki a ta nan kawai nake ta ji ehe eh eh idan mata tana da damuwa wadda ba ta zaka shari'a ba mijinta ya haƙuri har a cimma wannan damar ko yawa maimakon a tafi ta ya hasara ya shiga ran haƙura a samu abin saboda abu ne mai tsada sannan ba zai iya shiya ina son ga wani ya ba mu sanan gefen sarki malamai gefen ka ne ba eh kuma kusa da ransa daya in alheri ya samu mutum me ya kamata ka masa alheri in ya samu mutum kamar kamar na ko aiwa usaid bin hudair ko usaid bin hudair ya ce ya zo ya murna a nana aisha na miki murna na miki murna kuma ba shi ne albarkar ku ta farko ba ba shi ne albarkar ku ta farko ba ko iyalan gidan abubakar na ba ku sata a daya sauran ra guda shida nan guda nawa suka faɗa bakwai ko eh na to eh hmm ya kare tabbas tun da alheri ya sami shiga masa murna eh mafhumul muwafaqa idan kuma na rashi ya samu sai ka masa jaje ko kuma no kalafa yawa to sai me kuma har yanzu za ki ba a yanke gauran da duk duban jin an yi magana akan taimamar kanta ba duk wani magana akan taimama ne eh yana nuna mana halittar taimama ko eh to ai abinda da imam bukari ya kawo dan taimaman ne da da da halaccin tafiya da mace ba ya halatta ko yawwa ya halatta mutum ya tafiya da matarsa ya tafiya da matarsa ba ba to alhamdulillah babu eh anan da mu dakata babu tayammumi fil habari idza lam yajid al ma'a ko a cikin jabir a cikin abin da ke okay an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala uditu khamsan lam yudhunna ahadun qabli jabir dan abdullahi Allah da shi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya karrama ni da abubuwa biyar din da ba ta bai kowa ba kafin ni kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mutumin da aka taɓa bashi wannan na farko ce nusirtu bir ru'bi masirata shaharin Allah madaukakin sarki ya taimake ni da tsoro tsoro tafiyar wata guda mun gane wata guda Allah ya taimaka masa da tsoro tafiyar wata guda shi ne shirin na yake cewa tasiru riyahun nasiri shaharan amamahu fa da'uhu ma bayna khawfin wa zullati mun gane wannan ya fi tafi ne na biyu waje ilalliyar ardu masjidan wa dahuran an sanya min kasa duk duniya kenan ma'adam inda tudun kasa ne masallaci ne sannan kuma ruwan alwala ne sai da alwala ta ne sallata kenan ko a duk duniya inda kasa take nai sallah za a karba ta ka al'umma ta ma haka ne al'ummomin baya ba haka ba ne sai kaje ka coci sai kaje ka nisa ko kaje biya'u da haka kiristoci ba su abin nan yanzu ne da zamani ya ɓace suka ga musulmi ta ko'ina suna yi suke warewa su gurare kawai su je su yi kwaya da sauransu ko a cikin aji a makarantu saboda neman dai a samu dai su dai fitar da presence su amma ka'idar su shine sai kaje coci ake yin ibada in ba haka ba sai su ware wani abu da ake kiransa prayer room marmar eh sai su ɗanyi wani ɗaki ko a bakin hanya ko a menene in matsala ta taso ko a cikin kasuwa kake ko a kan titi kake tafiya maza maza sai ka nemi ina prayer room yake sai ka shiga in ka je ka da wasu an guma kansu sai suka gurfana ka yi prayer sai ka tashi ka dabi ta babunka amma mu musulmi ko a gona kake kai in musalla ta kama sai ka yi ɗahuran ɗin shine abin yin alwala ma'ana za ka iya taimama da ƙasa kamar kayan Allah ke ko sai kai to babu wani annabin da aka ba shi wannan kafin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka fa ai ma rajulin min ummati adrakathu salatu duk inda mutum a cikin al'umma ta sallah ta riske shi fali salli ya sallarsa kawai a gurin a gurin ba karamin sauki bane a ce sai ka je masallaci yanzu kawai misali ta yana za mu gane rahama ne wannan abu sai mutumin da ya tafi kamar japan ko wani england kuma a zahar ta same shi a ina zai samu masallaci eh gudun da aka ne abincin halal ma kana ne masa ka kabina ka yi tafiya bai nisa sai ka inda zai samu masallaci ya je sallah ma matsala ne kawai yi garin wani gure ya ce shimfa da sallah ya sakau sai buga sallah sakau a ko ina ko a cikin airport sai ka yi kayanka da sauransu kaga wannan ba karamar rahama ba ne al'ummomi da suka gabata wato kenan ba samu wannan ba ba samu wa amma mene ne ko ina nake nake wa uhillalli al-ganaim wa uhillalli al-ganaim an halatta min wato kenan cin ganima wa lam tahilla li ahadin qabli ba halatta cin ganima a wani annabi kafin ni ba duk annabawan ba in sun yaki suka tara ganima sai su sa wuta kyarta a shana su watsa fetur su kyarta a shana su saka ko ne sai ya kone idan ta kone Allah ya karbi aikin ku in ba da kone ba kuma ba a karbi jihadin ku ba outrightly ku rika ku san matsayin ku saboda ka akwai gululu a cikin ku sai ku bincika inda wani wanda ya haici sai ku karbo ku saka in an kone shikenan sai ta kone amma mu sai aka ce abin nan ko ahallahu Allahu al-ganaima wahdahu wasayyarahu kai ma yukhalli da majadahu haka mai shirin ya ce Allah madaukakin sarki ya halatta masa ganima wahadahu shi shi kadai wasayyarahu kai ma yukhalli da majadahu Allah madaukakin sarki ya sa shi a cikin hanyoyin da darajarsa za ta dawwama duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na daukaka darajarsa ne a rayuwa sadaka duniya ta nade sannan sai ce wa ta shafa'ata an bani kuma abin da ake kira ceto shafa'a ana kiransa shafa'atul kubra babban ceto ranar lahira kowa zai yi cetonsa ya yi amma in an zo kan babban ceto to na annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ya tashi nasa na ceton da wato daban yake yana da kiransa shafa'atul kubra Allah samu shiga ciki وكان النبي صلى الله عليه وكان النبي yub'athu ila qaumihi khassatan kowane annabi ana aiko shi zuwa ga al'ummarsa su su kadai Isa ibn Maryam Isa dan Maryam ya ce ya bani Isra'ila inni rasulullahi alaikum ko wa ila adin akahum hudan wa ila madyana akahum shu'aiban wa ila adin akahum wa hmm wa ila wa ila eh wa ila samud akahum salihan وإلى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه ko haka ne kowa ake aika shi abin nan ake aika shi zuwa ga mutanansa mutanansa amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce masa ne inna arsalnaka kafatan linnas bashiran wa naziran mun aika ka ga duk duniya gaba daya ga duk duniya gaba daya ka zama wato kuma ko aljanu da manzannin su ake aika musu anna annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga mutane gaba ɗaya da aljinu ko ya ya ya ya ya ya ya ma'ashar jinni alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yanzuruna kulli qa'ibikum hadha ko manzanni mai aljinu ana aika musu nasu amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai aiko shi da mutane da aljinu gabaki daya kowa da kowa nau kenan hudu ko biyar kai ne ko bisu ila nasu ammatan ni an aiko ni zuwa ga mutane wato kenan gaba daya guda biyar ke ta sun cika wannan yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kebance annabi sallallahu alaihi wasallam me muhammad me mahallu shahid din wannan hadisi a wannan babi eh yawa an sanya masa kasa ta zama masallaci da kuma abin yin alwala masjidan wa dahuran ko ba dahuran ba dahuran masjidan wa tahur tahur shine abin da ake alwala da shi ko ruwan da ake alwala da shi to daga kasar ta zama ruwan alwala tunda da ita zan yi taimama da ita zan yi taimama shine mahalli shahid yawwa akwai abin da ba fahimta ba cikin wannan hadisi na'am abin alwalar da ai in an ce abin tsarkakewa bai alwala da wanka duk sun shiga ciki yanzu misali mutum yana da janawa ba zai taimama ya sallah ba zai ya yi nomi illa iyaka niyya ce zai shigar a cikin lamarin in ya shigar da niyya ba shi kenan magana ta mutu ba yau to shi ne da shi ne inda yake inda aka ce yau annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan gurin daga nan kai tafiyar wata guda daga nan kai tafiyar wata guda daga nan kai tafiyar daga nan kai tafiyar wata wata guda baya irin tafiyar wancan lokacin na wata guda duk kafirin da suke gurin kowa a tsorace yake kuma ga shi yasa an ajiye yaki da wuri sai a ci nasara akan su wannan ma taimako ne da Allah madaukakin sarki ya yi masa shine yace an taimaka min da tsoro tafiyan wata guda ko yawa sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi saboda shirkan da suka yi za mu sanya musu tsoro ko sun cije a lokaci da sai ga wata kina an samu wata kina in hizami annan zamu dakata to akwai wani abin da wannan hadisi yake karantarwa kafin mu rufe na'am eh tabbas akwai wanda suke gani ba za su sujada ba sai a kasar karbala za a je karbala da ko kasa a mulmule ta sai za a rika ajiye ta ana yi sujada da ita da kasar karbala da kasar nan ba su da bambanci annabi sallallahu alaihi ce duk kasar duniyar nan an san imamin ta ta zama gudun sallah abin da kake so ka faɗa kenan ko tabbas wannan haka yake idan da wata kasar da tafi wata tsarki to madina ne ko makka shikenan akwai wani abin da za mu iya fita na don bayan da to kamar yadda da ta da lokacin da ake da yawan alfa a za ka iya da alfa da al'ada za ta yi ne ita alfa ne ya za ta iya zama arfa yawa saboda shi kaga rana ne kamar ita ra'ayi
ba ga abin da umma adiya ta fada ba ta ce a to ba ta zuwa filin arfa ne ai ma'ana tana zuwa filin arfa kenan ba ta iya zuwa filin arfa ne ne zuwa da hadisin da makanta ba ya ce isna yi kulla shay'in gaira Allah tu difi bil baiti ki komai ke dai kai karki da wafi ne da wasu ne zuwa yau za ta yi tsawon arfa za kuma ta zo ta jefi jamra za ta yi zaman mina ko a zo na wata na gudu cewa saba jera tukarnan na aikin hajji ba shi jarwa
baya lafiya ba shi jarwa kenan aikin sabawa kamar yanzu ka je kan nashi za ka fara da bayan kayan rama za ka yi da wata fito eh sana da sa'i mm.
yanzu ka ga da wani ya koma mai koyar da shi ne da biya na wasu kamar shi ne da ƙarfi ta wani larura eh haka ne ka ga da eh eh eh eh, eh na gane ka ke na wanda yana gwada cewa ba ta ba cutar ba a ba zai cutar ba a wannan kesa ai ka san ita laruri ya larura ke ba yawwa ita laruri hukuncinta daban ya a ko menene yana ce wannan ya zama larura to hukuncinsa daban ne ya saba hukuncin da aka riga aka saba yawwa to alhamdulillah akwai mai tambaya wani ba da kofin tambaya to